ka shirya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau Litinin, ashirin da biyu ga watan Ramadana, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar, daidai da ɗaya ga watan Afril miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar maulanmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna yau za mu tashi aya ta shida a cikin suratul amfal malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehinmu sheikh ibrahim mansur imam zai yi mana fassara أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية barkanmu da yau barkanmu da azumi bismillahir rahmanir rahim kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila al mawt wa hum yanzurun ayanwa Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a nan wato yana gaya wa ma'aiki alaihissalatu wassalam a bisa yadda aka raba dukiyar ganimar yakin bada cewa waɗansu daga cikin jama'ar muminai ba su so haka ba sai ce to yadda suka nuna ba su so ba ɗin hakanan suka nuna ba su so ka fito daga madina zuwa badar ɗin ba ai dama ba su so aka yi yakin ba sai kuma yakin ya zame musu alkhairi to haka nan wurin raban dukiyar ganimar yakin ita ma ba su so aka raba ta haka ba sahabbai Allah ya ƙara musu yarda da damansu ba su so annabi alaihi salatu wasalam ya fito daga madina domin ya tari rindinar mayakan makka ba su abinda suka so ya fito ya tari rindinar ayari na abu sufyan su karɓi kuɗin da ke hannunsa dirhami a dinari dubu hamsin shi ne abinda suka so to sai al'amarin ya juya ya koma wani abu daban wato abin da ya faru lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina ya zo daidai wani wuri ana kiran wurin wadi zafiran da ya zo daidai wurin sai mala'ika jibril ya sauko alaihi salam sai ya ce masa na gaya maka cewa abu sufyan ya taho da dukiya duk wani yallaɓai da duk wani alaji da ke cikin garin makka akwai dukiyarsa a ciki so da haka idan aka kwace wannan dukiya an karya tattalin arzikin makka baki ɗaya so da haka ba su da fus ba su da as ba su da katabus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla to bayan an fito ana zuwa wannan wuri wadi zafiranu sai ga jibril ya sako sai ce al'amari fa ya juya jibrilu ya juya eh ya juya abu sufyan da kuka biyo ya canza hanya ya gudu ya bi ta gabar teku saboda ƙwararren masanin hanya ne ya kukutar da ayarin fatake saboda yanzu ma ya kusa shiga makka amma akwai wani abu abu jihar ya yi fushi ya sami labari ka fito za ka tare dukiyarsu ka kwashi saboda ka yanzu ya ce ko da abu sufiyani ya kubuta ba za su kyale ka ba ya fito da mayaka mutum dubu sun fito da mata da giya da raƙuma za a yi musu kiɗi mata su rawa kuma za su gwada wa larabawa cewa ba wani mahaluki da zai kare musu irin wannan kuskure so da ka Allah ya ce in gaya maka ka zaɓi ɗaya kana so a riƙe maka abu sufiyanu ka bi shi ka tadda shi ka ƙwace dukiyar da take hannunsa ko ko kana so waɗannan mayaƙa su Abu Jahl da suka fito daga Makka Allah tabaraka ta'ala ya baka nasara akan su ka zabi daya na baka lafiya sai Jibril ya wuce abin shi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗi a jiya tara sahabbai yana ce musu ashiru alai bir ra'i ashiru alai bir ra'i ashiru alai bir ra'i ku bani shawara da ra'ayi mai kyau da sahabban sa na Madina al-Ansar suka gane cewa su annabi ke so su magana sai shugabansu baki daya shine Sa'ad ibn Mu'az Allah ya kara mar yadda sai ce ya Rasulullah laka annaka turiduna kamar dai mu kace so mu yi magana annabi ya ce kwarai ajal ku nake so ku yi magana sai suka ce faqad amanna bika wa saddaqanaka wa shahidna bi anna ma ji'tana bihi huwa al-haqq wa dainaka ala zalika uhudana wa mawasiqana ala sam'i wa ta'a hamdi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima aratta fa nahnu ma'aka ولا نكون كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون ولكن نحن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ومتبعون ولعلك أن تكون خرجت لأمر الإير وأحدث الله إليك أمر نفير فانظر الذي أحدث الله إليك فامد له فسرنا بك fasir bina ala barakatillah to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki sai ya ce wa Sa'd ibn Mu'az ya ce masa siru ala barakatillah wabshiru fa inna Allah ta'ala wa'adani ihda ta'ifatayn wallahi laka anni al'ana anzuru ila masari'il qawm yace ku tafi a bisa albarkar Allah ina muku bishara an bani nasara akan waɗannan mayaka kafaran makka da suka fito har an nuna mun inda za su faɗi to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo filin badar sai ya aiki sayyidina ali karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu da zubair ibn al-awwam da sa'd ibn abi waqqas nace ku je ku duba yaya yanayin yake ku je ku duba ku kawo min rahoto to da suka je suna neman labari sai suka samu waɗansu yara guda biyu sun zo ɗibar ruwa za su kai wa kafirai yaran mutanen makka ne sai suka yi sa'a suka kama su suka kawo su wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai suka sadda annabi yana sallah yana ta sallah yana ta sallah yana ta sallah so da in abu ya damu annabi shi ba tagumi yake yi ba kamar yadda muke yi mu yanzu abu ya dame mu za ga mutum yana cikin damuwa sai ya tagumi ko ya fito ya zo filin kwallo yana kallo wai damuwa ce ta tashi yanzu ko ya je club idan damuwa ta yi ma yawa kai sallah wa ahzanuhu mawsulatun bi tafakkuri in annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa ko bakin ciki to tafakkuri yake cikin zatin Allah sallah tafakkuri zikiri waɗannan yara da aka kamo ɗaya daga ciki bawa ne na ƙabilar banil hajjaj ɗaya daga ciki kuma bawa ne na ƙabilar banil as da aka zo da su wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tarda shi yana sallah sai aka fara musu interview kai ku yaran waye sai suka ce mu yaran su Abu Jahl ne mun zo mu diban musu ruwa ne su kuma sahabbai ba haka suke zo ba sun fi so a ce yaran Abu Sufyan ne saboda aka ce yaran su Abu Jahl yaki zai kan kama kenan in ku aka ce yaran Abu Sufyan ne dukiya za ta shigo aljihu su kuma dukiya suke so ba yaki ba shi kuma yara sai su ce a ai mu yaran mutanen makka ne kaza kaza kaza sai amma mare su manzo Allah kuma yana sallah sallallahu alaihi wasallama har ya idar da sallah da annabi alaihi salatu wasallam ya idar da sallah sai ya ce da su idza sadaqakum darabtumuhuma wa idza kazabakum taraktumuhuma idan suka yi muku suka faɗi gaskiya sai ku dake su in suka yi ƙarya sai ku kyale su kai samari ku zo ku zo kusa da ni ku zo ku zo wallahi innahuma la quraish wallahi abin da yaran nan suke faɗi ba ƙarya bane yaran quraishawa ne ba yaran abu sufyan bane akhbirani an quraish ku zo ba ni labari yaya labarin quraishawa sai yaran suka ce wallahi wara'a hazal kasi suna nan bayan wannan tudun wannan rairayin shi kawai ya tare ku da Allah zai kwashe rairayin nan za su gan ku za ku gan su kusa kuke ai annabi ya ce to haka ne suka ce kwarai akwai wani rairayi daga inda annabi yake sallallahu sallama tsakanin inda annabi yake da inda kafaran makka suke ana kiran wannan rairayi al'aƙanƙalu sunan wurin kenan al'aƙanƙalu wannan rairayi wannan tudu shi ya hana kafirai su hango annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana sahabbai su hango kafirai sai annabi ya ce musu kamil qaum naji su nawa ne ku gaya mu sai suka ce wahum katirun suna da yawa gaskiya mu ba mu san su nawa bane sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce ma'iddatuhum nawa ne adadin su ba za ku iya kiyasawa sai suka ce la nadri wallahi ba mu sani ba sai annabi ya ce kam yanharuna kulla yau raƙumi nawa suke sokewa kullum sai suka ce tis'an wa yawman ashran wata rana raƙumi tara wata rana raƙumi goma sai annabi alaihi salatu wasallam ya murmushi sai ce adadi ya fito sai ce alƙawmu ma baina tis'ami'ati ila al-alf mutanen suna tsakanin ɗari tara ne zuwa dubu sai ce ku zo kusa ku zo kusa sai yara suka matso kusa sai annabi alaihi salatu wasallam sai ce faman fihim min ashrafi quraish ku gaya mun a cikin manyan maka da waye da waye suka zo wurin ku gaya mun a cikin manyan quraishawa da wa da waye suka halarci wannan yaki sai suka ce to farko dai akwai utubatu dan rabi'a manzo Allah ya ce na san za a yi haka sai wa suka ce akwai shaibatu dan rabi'a annabi ya ce lalle haka ne lalle na san za a yi haka sai kuma wa suka ce akwai abul bukkari dan hisham manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle na san za a haka suka ce akwai hakimun bin hisab akwai nawfal dan khuwaili akwai harisu dan amiru dan nawfal akwai du'aimatu dan adiyu dan dan nawfal akwai nadaru dan harisu akwai zam'atu dan aswadu akwai abu jahal dan hisham ce lalle na san zai zo na san zai zo na san zai zo suka ce akwai umayyatu dan khalaf akwai nubaihu akwai munabbihu ya'yan hajjaji akwai suhailu dan amru akwai amru dan abduwuddi sai annabi alayhi salatu wasalam sai juya da ya gama jin sunayen sai ya juya ya kalli sahabbansa sai ya ce musu hazihi makkata qad alqat ilaykum ablaza kabidha hazihi makka kad alkat ilaikum aflaza kabidha makka baki ɗaya ta fito ba wanda bai fito makka ta feso muku ainihin gudar hantarta duk wani balarabe da yake jin shi balarabe ne ko ba shi ba wanda bai zo ba kowa ya zo sahabbai kowa jikin shi ya mutu to daga nan shi ne abin da ya faru ya faru yaƙi yakan kama to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana a nan kama akharjaka rabbuka min baitika bil haqq wato yadda suka ki fitowarka daga Madina zuwa filin Badar kar a kafsa yaƙi to haka nan kuma suke kin kada a raba ganimar yaƙi daidai da daidai wannan kiyayya da sahabban annabi suka nuna kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun kar a dauka wannan karahiyar a ce ya Allah da manzansa za su ce suna son abu amma kuma sahabbai ce ba su kin ba na kin umurnin Allah da manzansa bane ɗabi'ar zuciya ce da al'ada amma ba wai kin ya taba imani bane saboda mun gaya muku cewa farkon yakin kenan da aka fara yi a musulunci sannan waɗanda za a yi yakin da su manyan mutane ne attajirai ne azzalumai ne maguzawa ne mamugunta ne shakiyai ne kuma shaidanu ne su kuma muminai ne kuma talakawa ne kuma suna azumi kuma doki uku ne gaba daya ciki su kuma waɗanda akan dawakai ciki su kuma waɗanda akwai wanda ma ya fito yakin ba takalmi ba ta kubba wani ma ice ya ɗauko kuma za a yaki da waɗancan to shi ne dalilin amma ba wai umarnin Allah da manzansa suke kin bi ba kar wani ɗarsa wannan a cikin zuciyarsa sabai sun girmi Allah da manzansa su ce a yi abu su ki ba haka ba ne sun sallama wa Allah sun sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dabi'a ce irin ta mutum in ya ga abin da yafi karfin shi zai tsorata zai dinga gudun abin alhali a zuciya yayi imani da Allah da manzansa to amma suna kallon yadda abin zai faru kuma sun fito ba da shirin yaki ba sun fito da shirin kwatar ganima dukiyar su da take hannun mutanen makka wadda abu sufyan ya fito da ita ita suka fito su karba ba su fito don yin yaki ba to waɗannan abubuwa su ne suka taru suka zamanto damuwa a cikin zuciyarsu to kuma al'adar zuciya ba ta son wahala al'adar zuciya ba ta son wahala shi yasa aka yi mana umarni da mu saba mata kuma aka yi mana umarni da mu yaƙe ta har sufaye suna cewa wai fa kullu ma takararahu nufus fa kullu ma takarahu nufus dukkan abinda zuciya take ki فغايته حضرة القدوس فكل ما تكرهه النفوس فغايته حضرة القدوس duk abin da zuciya take ƙi in ka bibi abin ƙarshen shi shiga halar tsarkin Allah kuma ya zo a hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mar yadda ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa fi sabri ما تكره خير كثير وفي الصبر على ما تكره خير كثير a cikin haƙuri game da abin da kake ki baka so akwai alheri mai yawa to shine Allah tabaraka taala yake gaya mana kama akhrajaka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai min baitika daga gidanka a Madina bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan sai dai cewa waɗansu jama'u minal mu'minina daga cikin mu'minai sahabbanka lakarihun wallahi suna ki ba sa son ka fito din fi zalikal waqt a cikin wannan lokaci kasirun minal mu'minin da yawa daga cikin mu'minai la yuhibbuna zalik ba sa son fitowar annabi daga madina zuwa fagen daga la'annahum yuhibbuna al-ira domin cewa su sun fi so a hadu da fataki waɗanda Abu Sufyan yake jagoranci a karbi dukiya dinari dubu hamsin liyajidu ganimatan baridatan domin su samu ganima mai sanyi mai sauki laysa fiha qatlun babu kisan kai a ciki wala jurhun babu rauni war rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu hazimatal kuffari shi kuma annabi alaihi salatu wasallam ya fi son ya rusa kafirai ya fi so ya halakar da su wanta saral islam yana so ya taimaki musulunci fi kulli anhayil alam a cikin dukkan bangarorin kasashen duniya fa kana sallallahu alaihi wasallama la yanzuru ila al-ganaim sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kallan ganimar yaki baya kallan ganima wala ila al-iri annabi zai kallan fataki wanda suke dauke da wannan dukiya mai tarin yawa bal bari dai arada muwajahata quwwatal qitali quwwatal kuffari ko arada muwajahata quwwatal aduwi annabi yana so yi gaba da gaba an gane ko yi muwajaha da karfin kafirai shine manufa annabi sallallahu alaihi wasallam li yaktira shaukatal ada domin ya karya kashin gadan bayan makiya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so ya hadu da ayarin mayaka su kuma sahabbai sun fi so a haɗu da ayarin fataki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne domin ya karya shaukatal adai wato kayoyin nan na kafircin kafirai makiya ko kuma kace yana so ya karya karfin makiya Allah liyafkal islamu domin musulunci ya wanzu a ban kasa muntasiran abadan ya zama abin taimako har abada yujadilunaka yujadilunaka fil haqqi wa ya rasulullah wato sahabbanka suna jayayya da kai a cikin lamarin gaskiya ba da ma ta bayyana bayan al'amarin ya riga da ya bayyana cewa innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun ya riga ya tabbata Allah tabaraka ta'ala ya ce da su tawajjahu haisu shi'tum fa innakum mansurun ku fuskanci duk inda kuke son ku fuskanta ku sani cewa ku ababen taimako ne to amma kuma duk da haka saboda zuciya ba ta son yaƙi zuciya ta fi son daula ta fi son jin daɗi ta fi son ganima ta fi son dukiya sai zama suna jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake faɗi yujadilunaka fil haqqi ay yukhasimunaka suna yin jayayya da kai fil haqqi fil qitali a cikin yaƙi kai ka zaɓi a yaƙi a karya ƙashin gadon bayan kafirci su kuma sun zaɓi a tare abu sufiyan a ƙwace dukiyar da take hannun shi alhali sun manta yanzu da an tare abu sufiyan an ƙwace dukiya a hannun shi mutanen makka fa ba a ma kwace dukiyar ba suka yi wannan shirin suka fito to ina ga da an kwace sai annabi ya yi tunani sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba Abu Sufyan za a fuskanta a fuskanci masu makamin in aka haraka su dukiyar ma ta zo da kanta kaga tunani mai kyau ko su kuma sahabbai kawai su a kwace dukiya yanzu idan aka kwace dukiya ga kafirai can ga makamai a hannunsu amma aka yake su aka karya su aka kwace makamansu dukiyar da kanta za ta zo kaji hikimar to shine yace yujadilunaka bil haqqi suna yin jayayya da kai a cikin gaskiya fil qitali a cikin lamarin yaki domin kai ka zaba a yaki domin bayyanar da gaskiya ba'da ma ta bayyana zahara lahum ya bayyana gare su cewa yakin nan fa sai an yi shi tilas to bayan sun tabbata cewa yaki dole a yi shi ba yadda za a yi shikenan sai suka zamanto ka annama yusaquna ila al-maut kai ka ce an zarga musu igiya ana jan zuwa mayanka zuwa mutuwa kamar dabbobi raguna ko shanu in aka sa musu igiya ga waɗansu can ana yanka kuma suna hangowa ana jansu za a zo wurin za ka ga idonsu ya yi wani irin gululu so da sun tabbata ga abin da zai faru to shi ne Allah da barko ta ce a'a yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun suna musu da kai suna jayayya da kai akan lamarin gaskiya bayan ya bayyana gare su cewa yakin nan fa sai an yi shi sai ya zamanto sun zamanto ka annama yusaquna ila al-maut kamar an sa musu igiya ana jansu za a kai su zuwa ga mutuwa wa hum yanzuruna suna kallo kurukuru za su mutu lamma kharaja ar-rasul lokacin da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya fito ila badr ya zuwa filin badar kasirun min al-jubana da yawa daga matsorata ka annahum yuqaduna ila al-maut faqat kai ka ce ana jan su ne da igiya za a kai su zuwa ga mutuwa kawai tafa suke amma hankalinsu a tashe wahum yanzuruna suna kallon dalilan mutuwa akan hanya kawai mun mutu mun gama mun mutu mun gama mun mutu mun gama ƴaƴanmu sun zama marayu matanmu sun zama gwagware abinda suke kallo kenan a idansu shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh idukumullah وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وإذ يئدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يهك الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين آه Allah tabaraka wataala ya ce wa izi idukumullahu ya rasulullah ka tuna ko kuma Allah yana magana da sahabbai ya ku mu'minai ku tuna ku tuna izi idukumullahu lokacin da Allah tabaraka wataala ya yi muku alkawari ihda ta'ifatayn zai ba ku ɗayan jama'u biyu al-iru aw an-nafir zai ba ku tawagar ayarin fatake waɗanda suke ɗauke da dinari dubu hamsin kuma ba su da yawa mutum arba'in ke gadinsu ko kuma ku ɗari uku da sha uku ko kuma ayarin rundunar mayakan kafiran makka su kuma su dubu ne ko kuma ɗari uku da sha uku ne ba sa ɗauke da dukiya suna ɗauke ne da takubba da masu da kibiyoyi da sunaku da kwarkwani ku tuna lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya muku wannan alkawari annaha lakum ya muku alkawari cewa ɗaya daga cikin biyun nan lakum za su tabbata a hannunku za ku yi nasara a kansu wata wadduna amma kuma ku kun fi so turiduna kun fi nufi anna gairar za ta shaukati wato a rundunar wani ma'abucin ƙamborai su zama naku wato ku a zaɓinku kun fi san ku samu rundunar ayarin fataki su ne gairar za ta shaukati wani ma'abuciyar ƙayoyi wato kibiyoyi da masu da takubba shi ne ake nufi wani ma'abocin ƙamborai ku kun fi son waɗannan su zama naku ku zo ku tara abu sufiyan suna roƙonku kuna mammake su ku mammare su ku karɓa dukiya ku ci kun fi son haka ɗin wata wadduna kun fi so turiduna kun fi nufin anna gaira za ta shaukati ta kunu lakum wato za ta shaukati a shaukata ana nufin a shidda tsanani yaƙi kenan waɗanda ba su taho don yaƙi ba kun fi so su zama naku ba kwa san waɗanda suka fito don yaƙi su zama su ne rabanku wato a shaukati alba'asi wasu silahi tsanani da makamai wahiyar iru su ne ayarin mayaka takunu lakum kun fi so su zama naku kuntum tuhibbuna muwajata abi sufyan kun fi so ku fuskanci rindinar ayarin fatake da abu sufyan yake jagoranci li tagnimuha domin ku ganimance ta ko li tagnimu ma fi yadihi domin ku ganimance abin da ke hannunsa wala kitala ba tare da an yaki ba bikilafin nafil sabanin ayarin mayaka wa yuridu Allah shi kuwa Allah tabaraka wataala abin da yake so yake nufi an yi hikkal hakka shine tabbatar da gaskiya li yuzhirahu ya bayyanar da shi bi kalimatihi da kalmomin sa madaukaka as-sabiqa wadanda suke wadanda suke magabata bi zuhuril islam da bayyanan musulunci shi Allah haka yake so saboda in an yaki waɗannan kafiran an kashe su shikenan kafirci ko bai kare ba yayi rauni amma dan an karbi dukiya ba wani abin da aka yi to da shi Allah ya fi so ya tabbatar da gaskiya ya bayyana da kalmominsa waɗanda suke magabata da bayyanan musulunci wa ya kaɗa dabirar kafirina ya yanke tushen kafirci yadda asilhum ya tumbike su tun daga tushen liyuhikkal haqqa ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون wato wannan ayar ta riga sauka kafin kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq ita ta riga sauka amma a wurin karatu kuma sai bayan an karanta kama akhrajaka rabbuka ake karanta amma ta riga ta sauka ubangiji tabaraka ta'ala ya ce a lihiqal haqqa Allah tabaraka ta'ala ya yi haka ne ya ce ku rabu da Abu Sufyan ya tafi ku fuskanci Abu Jahal da mutanansa kafiran Makka ku yaƙe su lihiqal haqqa domin tabbatar da gaskiya shine musulunci wa yubdilal badila ayyam haqal badila ya shafi ƙarya menene ƙarya shine al-kufra kafirci walau karihal mujrimun ko da ku mutanen banza sun ki ba su san haka din shi radiyallahu anhu yace Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka kana muraduhu ya kasance manufarsa an yi hikkal haka shine i tabbatar da gaskiya wa yubdilal badila ya rusa ƙarya ya ɓata ta yuhikkal haƙƙa Allah yana so tabbatar da gaskiya ma al'anbiya tare da annabawa wa yubtilal batila kuma ba ta ƙarya ma al-kuffar tare da kafirai kazalika to yadda ka ji dinnan haka Allah yake yi yuhikkal haƙƙa ma al-awliyai Allah yana tabbatar da gaskiya tare da waliyai ansar al-anbiya wanda su ne mataimakan annabawa mun sha gaya muku cewa kowane annabi masinjansa wali ne kowane annabi masinjansa wali ne ba annabin da Allah ya taɓa ɗaukowa ya aiko face a ƙasan kujerarsa akwai wali to a cikin dukkan annabawa ala nabiyina alaihi salatu wassalam babu wanda a ƙasan kujerarsa akwai waliyai birjik kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka shine shi radiyallahu anhu yace to yadda Allah yake tabbatar da gaskiya tare da annabawa ya rusa ƙarya tare da kafirai haka yake tabbatar da gaskiya tare da waliyai ya rusa ƙarya tare da munkirai a kowane zamani waikin badila ya rusa ƙarya ya ɓata ta ma'al fajarati tare da mutanen banza fajirai almunkiri na lil'auliyai masu inkarin makaman waliyai da karamominsu da darajojinsu almu'adi na lahun masu yin gaba da su walau kare halmujirimun ko da kuwa almushrikuna maguzawa sun ƙi shi ya ce maguzanci kala biyu ne akwai hissi akwai ma'anawi hissan wa ma'anan mushrikai akwai na zahiri akwai na baɗi an gane ko saboda haka kafirai su ne makiyan annabawa munkirai su ne makiyan waliyai to dukkan su biyun ko sun so ko sun ki yuhiqqallahu al-haqqa ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ko suna so ko ba sa so Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tabbatar da gaskiya na'am
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين wato wannan aya Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana cewa sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in lokacin da suka tabbatar cewa la mahisa lahum fil qital ko suna so ko ba sa so sai an yaki kawai kun san da yawa wasu ma sun yi sallama da matansu ne ba ce albishirinki goro kin san dukiyar mu dinnan ta maka da aka kwace mana eh kwarai kuwa to ga sunan sun taho annabi ya ce mu je mu kwace kayan mu an fito karban gari ba za a bige da yaki to shi ne dalilin da yasa hankalin kowa ya tashi saboda ba wanda ya fito da niyyar yaki kuma ana azumi wato yadda za ka san girman yakin badar ranar da aka saukar da alkur'ani ranar aka yakin badar sha bakwai ga watan ramadan alkur'ani ya sauko sha bakwai ga watan ramadan aka kasa yakin badar cewa yana cewa bi badrin arahum ibratan ko wa abadahum wa salhum anil azabi hina tahassabu saboda haka yakin badar yaki ne wanda yake mai girma kwarai kwarai da gaske to da sahabbai suka gafa al'amari ba ya tabbata ko ana so ko ba a so sai an yaki sai kowa ya kama addu'a ya ji ya salbin tajisina a jisina ya ji ya salbin tajisina kowa yana ta addu'a ya ji ya salbin tajisina a jisina Allahumma ansurna ala a'daika Allahumma ansurna ala ala a'daika ya ji ya salbin tajisina a jisina ana ta addu'a shine sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara mar yadda yace lokacin da aka zo wurin yaki da annabi ya daga ido ya kalli kafiran Makka ya gansu tili su dubu ya wai ga ya kalli sahabbansa ya gansu yan tsiraru wancan katti da yawansu kowa da tumbi an ƙoshi ga su da yawa ya kalli sahabbai ya ga kowa da kashi a wuraren kowa kashi ya fito a nan da ya ga guri guna ba silke ba kwalkwali ba doki ba takobi takalmin sawa ma babu ga azumi sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya wai ga ya kalle su ya gansu ɗari uku da sha uku sai kawai ya juya ya kalli gawas sai kawai ya ɗaga hannun shi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma an jizli ma wa attani Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba lam tu'bad fil ardi ba'da al-yawm Allah ka cika mu alƙawarin da kai mu Allah ina roƙonka kar wani tajalli ya juya kar wani yanayi ya motsa kar ganin daman ka ya sa ka sa a tace mu dan zai iya na ruwan shi sai ya ce ya Allah ina roƙo ka cika min alƙawari Allah idan ka bari waɗannan jama'an da na zo da su suka halaka shi kenan ba wanda zai ƙara bauta maka a bayan ƙasa waɗannan mutanen nan talaka wannan ramammun nan da na zo da su su kaɗai ne naka a duniya waɗannan duk tarkacen shaiɗan ne Allah in ka halakar da waɗannan shi kenan ba wanda zai ƙara bauta maka annabi yana addu'a har mayafin sai faɗi sai na abakar ya zo ya ɗauki mayafin ya ɗora masa ya rungume shi yana ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam magiyar da kake wa ubangijinka ta isa haka ta isa haka Allah ya ji abin da kake faɗi ya amsa sai manzo Allah ya murmushi ya ce wallahi kai gaskiya abubakar ga jibrilu nan ya sako sai aka ga guguwa ta tashi jibril ya tawo akan doki ana kiran dokin haizu yana abdun ya haizu abdun ya haizu yana tuku yana abdun ya haizu muje haizu muje haizu da bataliyan mala'iku dubu biyu a bayan shi sai ga mika'ilu shi ma ya sako da bataliyan mala'iku dubu shi ma guguwa ta fashi sai ga mika'ilu shi ma ya sako da bataliyan mala'iku dubu a bayan shi nawa kenan hudu sai ga azra'ilu mala'ikan mutuwa shi ma ya zo shi ma wata guguwa ta murtike da bataliyan mala'iku dubu shine shi wai ke faɗi bi khamsati alafin ko أتوه بشارة وناصره مولى البرايا وقد كفى وجاهد فيرا إن وجاهد فهرا عند بدر محمد وجبريل أو ميكال فيه تكشفا كذلك إسرافيل جاء مبارزا كذلك عزرائيل للحرب لففا بخمسة آلاف أتوه بشارة وناصره مولى البرايا وقد كفى أبو بكر العالم إمام وسيدي أبو حفص الفاروق حبي يا من صفا وعثمان ذو النورين والسن سيدي وعثمان ذو النورين والسن قد أتى علي أبو السلطين كالليث مشرفا وطلحة سعد والزبير سعيدهم ونجر بن عوف ثم عامر من وفى فيا قدر جمع الكافرين جميعهم قد ارضيتم المولى بنصرة مصطفى بكسركم الأصنام جبر قلوبنا وشدتم منار الحق أعلى وأشرفا أي الله يا رحمن يا حي واهدي أقم لي أركان الوجود كذا اقتفاء ربي برب البيت منك تباركا بقربي وأرجو الدهر منك تأقفا أرجي برب البيت منك تباركا لقرني وأرجو الدهر منك تعطفا رجائي كبير واسع دون فضله أيا رب فضلا منك لبسا تالقفا رجائي كبير واسع دون فضله أيا رب فضلا منك لبسا تلقفا حق قدري ذلك haka kadrihi wa miqdari lazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a sai da sayyidina Bakar ya zo ya ce ya rasulullah kafaka munashadatika rabbika fa innahu sayunjizu laka ma wa'adalak ya rasulullah wannan magiya ta isa haka Allah ya yi alkawari zai cika maka Manzo Allah ce kwarai kuwa ya cika mu ga Jibril nan ya zo ga Mika'ilu nan ga wani nan ga wani nan ga wani nan to haka aka yi ta yi to a cikin wannan kissa menene abin da ya kamata mu fahimta yan uwa ya kamata mu gane cewa manyan annabawa da manyan waliyai ba sa tsayuwa da zahirin alkawari rashin sanin Allah ne mutum ya ce ai an ce in ne kaza za a bani kaza kawai mutum ya tsaya wuri an ce in ne sallah zan shiga aljanna sai ka mutu sai ga ashe ma baka yi sallah ba duk ba a rubuta ba saboda haka annabawa su sanin da suka yi wa Allah ba sa tsaya su amince wai dan Allah ya ce zan baka kaza shikenan kawai sun miƙe kafa sun tabbata zai cika alƙawari amma sun dinga bambadanci suna magiya ke to kuma alamar sanin Allah ne kar mutum ya ce wai an ce an shiga ɗariƙar tijaniya za a shiga aljanna shikenan sai mutum ya daina sallah wanda suke yin sallan ma ba su amince da makarin ubangiji ba kullum ƙara sun kuyar da kai suke so da ka in ka san Allah kullum ka dinga sun kuyar da kai yanzu dai kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce su yi alƙawari da Allah amma yanzu ya dinga addu'a har rawanin shi faɗi ai ka san lalle girman Allah ya kai girman Allah ya kai kamar yadda ka san girman annabi ya kai wai shi Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa tsarki ya tabbata ga wanda ya mai da annabin mu bawa in ba Allah ba wai sai mai da annabin Muhammadu bawa tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya mai da shugaban mu bawa Allahu tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram saboda ka a daina ko kuma mutum ce wai nayi saukan alqur'ani akan bukata kaza dole ta biya ko nayi wuridi iri kaza kayi wuridi a matsayin ibada amma ka sa Allah ido kakka mai dole kar ka zo kana magana kana kwankwasa mai kofa dan addu'a kwankwasa kofa ce a tambaye ka wani ya ce mu ne to ku ne suwa eh mu ne waɗanda aka ce in mun yi kaza din nan to mun yi to to ya wuce so eh a cika mana alƙawari a biya mu aba kai abin da aka ce kawai ka sa ido amma kar kai wa Allah tsaurin ido an gane ko dalilin da yasa ba sa amincewa in aka ce wai in kai kaza za ba kaza ya iya yiwa Allah da ya ce zama alkawari za a kaza a ce a cikin alkawarin akwai sharadi akwai sharadi kuma da yawa yakan yi alkawari amma sai ya ga dama mun sha kawo muku misali akwai abubuwa guda biyar da Allah ya alkawari zai ba mu amma sai ce in ya ga dama in ya ga dama arziki yana ciki karɓan addu'a yana ciki amma ka lura duk zai ce sai ya ga dama hatta tuba karɓan tuba wa yatubu Allahu ala man yasha inna Allah yarzuqu man yasha'u gafara sai ce wai gafir ma duna zalika liman yasha duk sai ce wai sai ya ga dama to ka sani kana cikin waɗanda aka ga dama din ba ka ciki ba to shi yasa ladabi yake da kyau a dinga yi wa Allah ladabi su bai suna cewa wai izharul faqat wal ibtihal izharul faqa wal ibtihal la yaqdahu fi sihhati tawakkul ala al kabir al muta'al bayyana da kaskanci da talauci mutum ya bambadanci ya faɗi gaban Allah yana kuka yana roƙo baya suka a cikin dogaro da Allah yanzu wannan abin da annabi ya yi karkace annabi bai dogara da Allah ba ne ba haka ba ne tsabar sanin Allah ne sanin da yawa Allah ne har sufaye ma sun yi sabani suka ce wai shin wani hali ne ya fi a cikin halaye guda biyu yin addu'a ko rashin addu'a idan wani abu ya taso ma ka yi addu'a ne ya fi ko ko ka dogara da Allah ne ya fi sai suka ce a'a kakai shiru abinda ake so kai addu'a da harshe ka dogara da Allah a zuciya kai addu'a da harshe zuciya kuma ta dogara da Allah to shine anan Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa sahabbai istastajisuna rabbakum wato ku tuna ya ku mu'minai lokacin da kuke neman taimako a wurin ubangijinku tatlubuna minhu al-gausa kuna neman taimako daga wurinsa bin nasri alaihim ya ba ku nasara akan su kafirai almustajisu shehu radiyallahu anhu ce kaga anan an ce istastajisuna rabbakum alhali wanda ya nemi taimakon ɗaya ne shine manzo Allah an gane ko almustajisu kana rasulu sallallahu alaihi wa sallama shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya nemi taimakon Allah amma asnadahu ila aljama'ati sai Allah ya danganta neman taimakon wurin jama'an sahabbai baki daya li'anna al-amira idza fa'ala shay'an fa ka'annama fa'alahu al-jama'atu kullan idan shugaban jama'a ya aikata abu to za a mai da wannan abu da yayi ya zuwa ga jama'a sa baki daya cewa su suka yi an gane ai mun sha faɗa cewa ko ranar alkiyama ba wai za a dinga kiran mutane ba ne tanko korau barau mudi tanimu ba haka ba ne yau mai na du'u kulla unasin bi imanihim waye shugaban ku kawai sai a kira shi duk sai ku biyo shi idan mashiririci ne duk sai ku biyo shi kenan kuma duk mashiririta idan kamili ne na Allah ne shi kenan sai ku biyo shi yasa ake so mutum ya rayu yana da jagora kar mutum ya dinga rayuwa shi kadai haka bai da kowa Allah kiyaye fastajaba lakum sai ubangijin ku ya amsa muku anni bi anni mumiddukum cewa ni zan taimake ku mu'inukum zan tallafa muku bi alfin min al mala'ikati murdafin zan ba ku mala'iku dubu an gane ko mabiyan juna in na turo dubu in turo dubu in turo dubu in turo dubu an gane ko mutatabi'i dubu na bin bayan dubu dubu na bin bayan dubu yardifu ba'dahum ba'dan wannan sahun na bin wannan sahun wannan sahun na bin wannan sahun wa'adahum biha Allah tabaraka taala ya musu alƙawari da wannan adadi awwalan farko summa sarat salasatu alafin sannan sai suka zamanto dubu uku summa khamsatun sannan suka zamanto dubu biyar kama fi ali imran kama yadda yazo cikin suratu ali imran wama ja'alahu allah
الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله إلا بشري ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم آه Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya al'imda da wannan tallafi gare ku ba illa bushara sai dan bushara inna ma anzalallahu almalaikata kadai dai Allah ya sako da mala'iku ne liyashraha qulubal mu'minina faqad domin ya yalwata kirjin mu'minai ya sa natsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki a ciki kawai amma in ba haka ba to azra'ilu kawai in ya zo ba zai kyale saboda haka wannan mala'iku da aka ji dubu biyar ba wai an turo su dan nasara bane a dan bishara ne dan bishara ne amma mala'ika ɗaya ma ya fi ƙarfin yaƙin balle mala'iku dubu biyar shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushri wa litadma'inna bihi qulubukum an gane ko wato inna ma anzala Allahu almala'ikata li yashra qulubal mu'minina faqad domin ya yalwata kira zan mu'minai ne kawai walakin laysa bin nasr ba wai an turo su bane dan nasara ba dan haka aka turo su ba domin a sawa mu'minai natsuwa ne wa litadma'inna bihi qulubukum domin zuciyoyinku su samu natsuwa li yajidu idmi'ina nan domin muminai su samu natsuwa to kaga mu a yanzu su da Allah ya so su samu natsuwa sai turo mala'iku mu kuma idan Allah yana so mu samu natsuwa sai turo zikiri mu da zikiri muke samun natsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku sani cewa da ambatan Allah ne zuciyoyi suke samun natsuwa ولكن ليس بالنصر ولكن لتطمئن به قلوبكم ليجدوا اطمئنانا وما النصر taimakon nan ba a hannun mala'iku yake ba illa min indillahi sai face daga wurin Allah ne man kana lillahi kana Allahu lahu wanda ya zama na Allah Allah zai zama nashi walakin nan nasr haqiqatan cewa taimakon Allah a haqiqa la yati illa min Allah baya zuwa ta sanadin wani dalili sai daga Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ku sani cewa Allah azizun mabwayin hakimun gwani ne gwani ne a cikin aikin da yake aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da abin da yake waskuru iz yughshikum nu'as إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليدهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربد على قلوبكم ويثبت به الأقدام واتو أبو ماماكي sai da yaki yakan kama fa ga kafirai mutum dubu ga sabai mutum ɗari uku an zo za a fara yaki sai sabai sai kama bacci ka ji wani abu ka sa abin da ya faru sai Allah ya sa wa sahabban annabi ganin adadi mai yawa a cikinsu adadi kaɗan a wurin kafirai saboda addu'ar da annabi har sahabbai suna tambayan junansu wai da suwa zamu yaƙi waɗannan sai sai mu tattake su ake waɗannan ƴan tsirari kuta ne Allah ya juya yawa sai ya zama kafirai suna ganin musulmi da yawa musulmi suna ganin kafirai ƴan kaɗan su ko kafirai sai suka tsorata amma mutanen nan fa akwai yawa ba kai mutanen nan fa akwai yawa da gani kuma sun shirya kawai za a fara yaki sai gengari kawai sai ga sabi yana gengari har takobi ta faɗa hannun shi Allah ya turo wani irin gengari ya lullube su wato a nan ana so mu gane cewa Allah ya karba addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki an yi nasara in ba nasara ba ba yadda za a yi ka ji bacci ko ka sha panadol na yi wallahi ba za ka iya za a yaki to amma haka kawai hankalin ka kwance shine wani babban wali yake ga almajiransa yake cewa idza kasrat alaikum alkhawatir wal hawajis fal tarqudu hatta tashba'u bin nu'as ko hatta tashba'u min nu'as duk sanda tunani ya muku yawa damuwa kunci bakin ciki kuna ibada kuna ibada sai kuka ji kunci ya ce ku bar wuridin ku aje carbin ku kwanta ku yi bacci sai kun koshi da bacci in kun koshi za ku ji zuciyar ku ta dawo sabuwa kwakwalwar ku ma ta dawo sabuwa sai ku sake sa sabon zikiri saboda haka in an gaji kar a ce sai an yi ibada dole irin na dare din nan da ake yi mutum ya dinga yin abu yana kawai in ka ji ka gaji kuma tunani ya fara canzawa zuciyar ka kunci ya fara yawa a je carbin kawai ƙur'anin ma rufe shi da duman ma janye ta yi bacci kawai alhamdulillah ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجث أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له عقل ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين